Şahan abi biraz daha sonra. Estağfirullah. Bravo rahmetullahi aleyhi. Ya himmeti şeydirine bihazıl mahmet. Subhane rabbika sabhane sübhane. Elhamdülillahi rabbil alemin. İmam tevfik. Eh, an kabu. Yau ni na dogara da kai. Allah tabaraka wa ta'ala da ya maimaita mana mun zauna a wannan waje bara an karatu da bara wacan kuma Allah ya yi mana baiwa ga shi mun gaba na ma to Allah mun gode maka alhamdulillah to da fatan Allah zai maimaita mana kuma yan uwa mai kokari kamar yadda ke faɗa mun ribaci wato wannan lokacin wannan wata ne watan alkur'ani watan rahama watan gafara watan yanci mai kokarin raya shi da halartar irin waɗannan karatuttukan da karatun alkur'ani da istighfari da salati ga manzala sallallahu alaihi wasallama da ƙauracewa duk wani abin da bai dace ba hira mara amfani mu ƙauracewa zantuntuka mu ƙauracewa hutu mu ƙauracewa yawan kwanciya mai ta bacci wannan wata ba na bacci ba ne eh na na aisha allah ƙara mata yadda tana cewa manzala sallallahu alaihi wasallama bata gan shi yana ƙoƙari da ibada ba fiye a ramadan ba kuma irin goman ƙarshe na ramla ta ce goman ƙarshe ma naɗe shimfiɗa yake sallallahu alaihi wasallam ta yan uwa mu ƙoƙari mu ba wannan lokaci haƙƙinsa kuma mun duba za mu ga cewa a shekarar nan kwana talatin ne muke ɗiba ake waɗannan karatuttukan kuma alhamdulillah in dai an zo da wuya a ce an halarta ba ɗan tsinci wani abu ba in allah ya so za a tsinci wani abu to allah ya sa mu dace allah ya ba mu alheran da yake bayarwa cikin akan a gurin ga duk irin da suka irin wannan aiki na alkhairi to saboda haka za mu fara kamar inda muka kwana bara a ƙarshen wata sura muka kwana to za mu tashi suratul ankabut suratul ankabut nan za a tashi gani daga nan kuma zuwa ƙarshe muga kuma ina za mu iya tsayawa don karatun ba zai yi a ce mun yi sauka bana ba bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون
ألف لام ميم ألف لام ميم الله أعلم بمراده Allah shine masani da abin da yake nufi da wannan harfa. alif da lami da mimi allah shi ya san me yake nufi da su wato rumuzi ne alif da lami wato da mimi tun da yake tun a wato karatu na suratul bakara an yi bayani inda malamai suka tafi akan wayannan harafai mun yi bayani dalla-dalla wa'insu sun yi tawilin alif allahu lami jibrilu mimi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to da dai irin dai abubuwan da mutane amma dai hanya dai wata ta ƙarshe shine tafwidi eh kuma duk da aka karanta irin wayannan harafan alif lam mim alif lam re he mim duk irin wayannan allahu a'lam bi muradihi bi allah shine masani da abin da yake nufi eh da wannan
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم la لا yuftanun shin mutane wato sun zaci za a bar su an ya ƙulu da sun ce wato sun imani in mutane suka yi imani za su ce wato su kyale su za a yi haka ba za a jarrabe su ba eh ai sai an jarrabe su da abin da zai nuna cewa wannan imanin da suka yi imani ne na haƙiƙa eh imani ne na haƙiƙa wato ba za a kyale su haka ba domin idan aka jarrabe su idan imanin ba na hakika ba ba na gaskiya ba ne to za su dawo baya to amma aka jarrabe su da wani wato wani ibtila'i to suka daɗa tabbata suka tsaya daram a inda suke to kaga wannan ya tabbata imanin nan wato gaskiya ne suna da imani na hakika suke to kuma wannan aya ta sauka na fi jama'atin cikin wasu wata jama'a amanu da suka yi imani fa azahumul mushrikuna sai mushrikai wato suka cutar da su suka rika cutar da su to sai suka rika kukan cewa sun imani amma ana cutar da su Allah ya ce to a to ai dole sai an jarrabe ku a ga cewa za ku tabbata ko kuwa za ku raurawa
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين kazibi to kuma wato wato ita wato walakad fatanan lazina min qablihim Allah ce wallahi haƙiƙa mun jarrabu wanda suka gabace su eh waɗanda suka gabace su waɗannan ne su ma mun jarrabe su fala ya alamanna Allahu allazina sadaqu wannan yin la ya alamanna wato na ilmu zuhur eh Allah dan Allah ya bayyanar da waɗanda suka wato suka yi gaskiya a cikin imanin su wato ilimi na mushahada ne wala ya alamanna ka dan ya bayyana wato alkazibina wanda suke makaryata biyu a cikin imanin nasu wato waɗanda imaninsu na gaskiya ne wato ya bayyana wanda kuma imaninsu ya zama da ba na gaskiya bane su ma nasu rashin ima- rashin gaskiya imanin nasu ya bayyana أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقوا yasbiquna am hasiba allazina ya'maluna sayyi'ati shin waɗanda suke wato aikata munanan aiki shin sun zaci wato munanan aikin nan shine Allah ya kawo gingime mai shine shirku kuma ya kawo wato wanda yake binsa shine sabo eh to su waɗanda suke yin shirku din nan da ayyuka na sabo sun zaci ubangiji ya ce sun zaci za su tsere mana ne eh hutuna za su tsere mana fala nan taqimu minhum ba za mu kama su mai musu sakayya mai musu ukuba sakamakon wannan abin da suka yi ba in dai ka ga shirku suka yi to shi kenan mutum ya mutu ba imani shi wannan wuta zai shiga har abada allah kiyaye mu idan kuma sabo ne idan mutum bai tuba ba to shi kenan allah ta baraka wa ta'ala zai wato bawa zai koma bisa mashi'a ubangiji idan ubangiji ya so sai yi masa gafara idan kuma ya so ya azabtar da shi ya azabtar da shi gwargwadon wato laifinsa sannan kuma sai a fitar da shi Eh, amma ko duk wannan yana daga cikin wato in mun zo za mu yi bayani a can gaba yana daga cikin wato inda bayyana shafa'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ta bayyana Eh, to saboda haka ubangiji yake cewa shin sun zaci za su tsere mana suna aikata mummunan aiki su su tsere mana ba za mu kama su mu saka musu da irin abin da suka aikata ba ساء ma ما ya يحكمون hukumu abinda suke wato hukunta wannan ya mugunta hukumuhum haza shine hukuncinsu wannan Eh, wato zatonsu da cewa wato ba za mu kama su ba ko kuma suna san cewa za su tsere mana wannan abin da suke zaton wannan ba daidai ba ne wannan ya mugunta من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله lahi لا la'a duk wanda ya kasance wato yana tsoron haduwa da Allah eh wanda yake tsoron haduwa da Allah to ku sani fa wato haduwa da Allah ajalin da za a yi aj- ajalin da Allah ya na haduwa da shi wannan wato mai zuwa ne eh mai zuwa ne duk mai jin tsoron haduwa da ubangiji to ya ji wannan tsoron ya shiri eh shine malai ya ce falyasta idda lahu to ya tattali saboda haduwa da ubangiji in dai ka yi imani za ka haɗu da ubangiji to kai shirin haduwa da shi ɗin ehem
وهو السميع العليم Allah shi ne mai ji li aqwalil ibadi ga zantukan bayi alalim masani bi af'alihim da ayyukansu ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه nafsi waman jihada duk wanda ya yi jihadi eh, jihadi na harbu na tafiya yaƙi ne eh, ko kuma jihadu nafsin ko kuma wato yaƙar zuciya ne eh, domin kowanne yaƙi ne ba ƙarami ba Eh, duk da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya nuna mana cewa wato yaƙin zuciya ma ya fi wancan yaƙin ma wato girma Eh, an ji yaƙi an da manzo Allah ke cewa da sahabbai raji anna min al-jihadil asgar ilal jihadil akbar eh mun da daga karamin yaƙi zuwa kuma kuma za mu shiga babban yaƙi sahabai suka ce ah to wanne ne kuma babban yaƙi ya rasulullah sai ce wato yaƙi da zuciya eh domin wancan yaƙi da za a tafi a tare baki- a tare abokin gaba a a dake shi ya dake mutum to ne an kana ganin sa to wannan kuwa yaƙi da zuciya ba ganin ta kake ba eh saboda haka yaƙi da zuciya ba ƙaramin yaƙi ba ne ya fi wancan wahala eh shi yasa al-imamul busiri yana cewa wa jahidin nafsa wa shaytana wa asihima fa in huma ma hadaka nusa fatahimi eh domin ita zuciya abokiyar shaydan ce shaidan ne yake saƙa mata abubuwa za ta yi shi kuma shaidan duk abin da zai saƙa ba abu ne mai kyau ba in shaidan ya tashi saƙa to abin da zai saƙa mummuna zai saƙa ita kuma zuciya sai ta sauwara wannan abin ta ɗaure shi ta nuna ma abucinta abu ne kyakkyawa to muddin ba saɓa mata yi ba to kaga ya faɗa cikin tarkon shaidan shine tarkon zuciya to shine wa ubangiji shine yake cewa wanda ya yi jihadi jihadi na yaƙi ko jihadin zuciya kaɗai da yana wannan jihadi ne ga kansa Eh, fa inna man fa'ata jihadihi domin amfanin wannan jihadin nasa lahu nasa ne la lillahi ba na Allah ba ne idan ka yaƙi zuciyarka ko ka tafi wancan yaƙin ka yi Allah ba za ka ƙaru ubangiji da komai ba Eh, shi ma manzo Allah ba ƙararsa za ka yi da wani abu ba Eh, domin duk abin da kai na amfani wannan amfanin ba zai ce ka fa- amfanar da Allah ba kanka ka amfanar Eh, idan kuma kai abin da ba haka ake so ba kanka ka cutar masalan Allah ya ce ka- ka yi kaza eh, sai ka ƙi yi. to baka cutar da Allah dan baka yi ba ba ruwan Allah ba kanka ka cuta Eh, Allah ya ce a yi kaza sai ka yi Eh, to baka ƙara Allah da ko kanka ka ƙara Eh, shi yasa ya ce duk wanda ya yi jihadin nan to yana yi ne ga kansa domin amfanin abin kansa zai dawo ba ba- ba- ba ga ubangiji ba Aha.
إن الله لغني عن Eh, العالمين Allah mawadaci ne gabaran talikai mutane da aljanu wal mala'ikatu da mala'iku wa an ibadatin ubangiji ya wadatu gabaran su kuma ya wad- ya wadatu gabaran ibadar su ko ba su bauta masa ba ubangiji mawadaci ne gabaran su idan sun bauta masa ba za su kare shi da komai ba eh, kansu za su kara idan kuma suka ki bauta masa ba za su rage shi da komai ba kansu za su raga والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم cikin wallazina amanu kaga wanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na gari lanu kaffiran na anhum sayyi'atihim wallahi za mu kankare musu wato munanan ayyukansu eh wato ai za mu kankare musu aiki munana bi amalil hasana bi amalil salihati saboda sun yi aiki wanda yake wato aiki na gari eh wato in suka yi laifi in kuma suka yi aiki nagari saboda wannan aiki nagarin da suka yi to shikenan sai mu kankare musu wancan wato wancan laifin da suka yi domin innal hasanati yuzhibuna sayyi'at eh kyawawan aiki wato suna kankare wato laifin ƙananan ayyuka kamar yadda mai- mai risala ma ya faɗi wannan a cikin risala ya ce waya gafiru lahum sagair bis sinabil kaba'ir ko Allah yana gafarta wa bayansa ƙananan laifinsu biji tinabil kaba'ir saboda sun nisanci manya-manyan laifuka eh, sun ci nisanci manyan laifuka to shikenan abubuwan da suka yi laifuka saura sai kuma Allah ya gafarta musu saboda sun ji tsoronsa akan wa'ancan ba su yi ba Mhm.
ولنجزينهم أحسن الذي كانوا balo يعملون wallahi za mu saka musu a hasan dinnan ma'anarsa hasan a hasan mun san fi'ili ne af'alu tafdil ne eh to amma ma a ma'anarsa anan za mu saka musu da kyakkyawa wato na abin da suka zance suna aikata shine kyawawan ayyukan nan nasu mu ma za mu saka musu da kyakkyawa yawanci in ka ji allah ya ce zai saka zai saka da kyakkyawan abu to yawanci magana ce cewa za a saka mutum da aljanna idan mutum ya yi aiki to allah zai ba shi aljanna Eh, a hasan dinnan ya yi masa nasaba ne bi nasil hafid ma'ana ba eh, bi a hasani ne to sai aka cire ba an nasil hafid an an cire ba ya ce zai saka musu a hasana kyakkyawan abin da suka sanci suna aikatawa na daga ayyuka na gari ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ubangiji ya ce mun yi wato mun yi umarni ga ɗan adam shine mutum mun yi masa umarnin husnan wato mun yi wato wasiya gare shi ya aikata kyakkyawa bi walidaihi ga mahaifansa ai mun masa wato wasiya za a san wasu ke kyakkyawa bi an yi birrahuma shine biyayya ga iyayensa mahaifinsa da mahaifiyarsa ya yi musu biyayya wa in ja hadaka وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما tuɗihuma wa in jahadaka in suka yi jayayya da kai ala an tushirika bisa wato ka yi shirku ali tushirika ko don ka shirku bi da ka tara wani abin bauta bi da ni abin da ma laisa laka bihi ilmin abin da baka da ilimi bihi- wato bihi da shi bi shiraki da tara shi to eh, baka da wato ilimi wato muwafaqatan mai wa- dacewa da luwaki ga abu mai akwa to fala mafhuma fala mafhuma lahu babu abin fahimta lahu gare shi to idan suka dai umarce ka eh, cewa ka tara wani abin bauta da bauta da kake min ubangiji ce fala tudihuma kakka kakkai musu biyayya fi- fil ishraki cikin wannan shirkun ba biyayya ai lada atali makhluqin fi ma'asiyatil khaliqi eh ko iyayenka ne su suka haife ka amma in suka umarce ka to in dai abin da suka umarce ka ka yi sabo ne na ubangiji ba za ka bi su ba an ce wannan aya ta sauka ne a akan sa'ad bin abi waqas sa'ad bin abi Wa- Sa'ad bin- Sa'ad bin abi waqas eh yana daga cikin waɗanda suka shiga musulunci tun farko farkon bayyana musulunci to wannan ta sauka ne a kansa da ma- kan kuma mahaifiyarsa sunanta hamnatu to wannan mahaifiya ta sa hamnatu lokacin da sa'adu ya shiga musulunci to shikenan sai aka ba ta labarin ai sa'adu ya musulunta ta ce ya musulunta aka ce mata ya musulunta sai ta rantse ta ce wallahi ba za ta kuma cin abinci ba ba za ta kuma shan ruwa ba ko kuma ba za ta kuma shan wani abin sha ba ba za ta taba shiga inuwa ba eh har sai sa'ad ya bar musulunci har sai ya fita eh sai ya kafirce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan kuwa ta ki cin abinci ta ki shan abin sha ta shiga rana sai da tukon uku eh, sai da tukon uku tana cikin wato wannan ranar ba ta shiga inuwa ba ta shiga wato wato wata wani abu wanda zai mata wato zai ba ta wato wani sanyi duk ta ta- ta- wato ta ta kaurace masa sai sa'ad da ya tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ga abin da ya faru na shiga musulunci amma ga abin da mahaifiyata ta ce eh ta ce da ni sai na sai na bi sai na fita daga addinin musulunci eh sa'ad da duk ya gaya wa manzo Allah wannan sai wannan ayar sai ta sauka to shikenan da wannan ayar sa- ta sauka sai sa'ad sai ya tashi sai ya tafi sai ya je gun mahaifi- mahaifiyarsa sai ya ce ke wallahi da kina da rai ɗari wannan ya fita wannan ya maye gurbin wanda ya fita wannan ya fita wannan ya maye gurbin wanda ya fita har ranki guda ɗari ya ƙare wallahi ba zan ban musulunci ba ko rai ɗari ne da ke su rika fita ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai to sai dai su fita su ƙare da shi kenan da ta ji lamarin haka ne ba koma baya da shi kenan ya za ta yi ta sha rana da shi kenan sai ta dawo shi kenan ta ta- ta haƙura kuma ta ci abinci ta sha ruwa ta koma ta san abin ya shige ya shige hankalinta eh ba za ta ba za ta iya dawo da shi ba eh
إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
fala tu ɗi huma kakku bi ka wato wato kakka bi iyayen nasu eh, a cikin shirgu ilayya marji'ukum makomakku tana gare ni zan ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikata kuma zan saka muku bihi da shi abin da kuke aikata zan gaya muku abin da kuka yi idan kun yi kyakkyawa zan saka muku da kyakkyawa idan kun yi mara kyau zan saka zan mato saka muku da abu mara kyau والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في duk salihi kaga wanda suka yi wato aiki suka yi imani kuma suka aikata aiki nagari za mu wallahi za mu shigar da su cikin mutane nagari su waye mutane nagari su ne annabawa wal auliya wato da kuma waliyai bi anna hashrahum mutashe shi ma'ahum wa mutashe su ma'ahum tare da su kan gani duk wanda ya aiki nagari za mu tashe shi da za mu tasu duk wanda suka aiki nagari za mu tashe su a cikin mutane na kware mutane nagari su ne annabawa da waliyan Allah to za su tashi tare da su domin irin aikinsu mutum ya yi
ومن الناس من يقول آمنا بالله وإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله na shi ne yake cewa Allah yana cewa wa minan nasi a cikin mutane akwai manya ƙulu wanda yake cewa mun imani da Allah amma idan aka cuce shi billahi a cikin lamarin Allah sai ya sanya wannan ba sai ya sanya fitinan fitinan ta mutane eh ai cutar cutar da mutane suka yi lahu gare shi shikenan sai ya sa shi ka azabillahi kamar azaba Allah ce fil khawfi a cikin tsoro minhu daga gare shi fa yudihu wato sai ya bi su fa yunafiqu shikenan kuma sai kenan sai yi munafinci eh sai yi munafinci eh ma'ana dan wato ya tsorata shikenan wato wani abu ne ya bujiro suka yi masa maimakon ya tsaya da imaninsa da ƙarfin zuciyarsa to shi kenan kuma sai ya biyayya ga sai ya yi munafunci shi abin da ake cewa munafunci abin da ka bayyana ya zama da shi ne saɓanin abin da yake cikin zuciyarka eh ka yi abin da ba shi ne a zuciyarka ba duk wanda ake ce musu munafukai munafukai yawanci za ka ga sun zo sun nuna eh sun imani amma haƙiƙa a zuciyarsu ba imani suka yi ba to a dalilin haka sai ga wato waɗansu abubuwan ma da za su cuci manzala ko za su cuci musulmi wato sun taimaka wajen cutar da musulmi sun taimaka wajen cutar da addinin musulunci to waɗannan su ne haƙiƙa munafikai to idan aka yi musu wani abu idan wani ya musu wani abu wanda yake ba mai kyau ba maimakon su mai da abin ga wannan mutumin sai su mai da shi ga Allah su nuna wato cewa wato Allah ne ya musu wannan wasu ma da yake ba su da karfin imani da suka shiga saboda munafuncin in wata jarraba ta same su sai su ai wannan jarraba ma ta same su ne saboda sun shiga ma musulunci bari su fita su bar shi eh to wannan wato wannan sun yi asara in wala in ja nasrun ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم idan wala in lamun nan lamu kasamin wallahi idan nasara ta zo lilmumini daga ga muminai nasara ta zo wa muminai daga ubangijinka ka gani mu suka samu ganima la yaqulunna eh huzima min hununur rafi'i eh litawalin nunati wal walwawu wa an shafi wa ma damirul jami liltiqa'i sakinaini la yaqulunna ne eh to shikenan wannan tasrifi ne sai kaga wallahi suna cewa inna kunna ma'akum ai mu ma mun kasance tare da ku bil imani a cikin imani fa ashirikuna ku tarar da mu fil ganimati a cikin wannan ganimar da aka samu ta yaƙi qala Allah ta'ala sai Allah ta'ala ya ce da su أوليس الله بأعلم بما في صدور alami العالمين aw laysa Allah shin Allah bai zama bi alam Allah bai zama shine masani bima fi sudurul alam cikin abin da yake cikin zukatan talikai ba ai abin da yake cikin qulubihim wato cikin zukatan su min iman daga imani wani nifaqi da munafanci bala Allah ya sani duk mumini na gaskiya Allah ya san shi duk munafiki kuma Allah ya san shi eh saboda haka duk abin da zaka yi ba zaka boye wa Allah ba Allah ya san komai ehem وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين munafiki wala ya'laman Allahu allazina amanu hakika dai Allah zai bayyana waɗanda suka yi imani suka yi imani bi qulubihim da zukatansu ma'ana sun imani a zahiri kuma zukat- zukatansu ma sun imani wala ya'laman al- Allah kuma zai bayyana munafikai eh fa yujazil fariqaini ubangiji zai saka wa wannan jama'un guda biyu ya saka wanda suka yi imani na gaskiya da aljanna waɗanda kuma suka yi wato imani na munafunci su kuma a kai su wuta eh wallamu fil fi'lain lamun qasam wannan lamun nan a cikin fi'lan nan guda biyu ta rantsuwa ce walla ya allamanna Allahu allazina amanu wallahi Allah zai bayyana wani walla ya allamanna kuma wallahi Allah zai bayyana munafukai duk na rantsuwa ne eh, ita rantsuwa tana karfafa magana eh, ballantana kuma a ce rantsuwa daga cikin alkurani Allah ne ya yi ta Mhm.
وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطايا ya kun waƙalar lalzina kafa wanda suka yi kafirci wato sai suka faɗa lalzina amanu ga wanda suka yi imani suke cewa ku bi sabilana ai dan dinana addininmu mu kuma za mu ɗauke muku kurakuranku eh fitti ba ina cikin wato binmu in kanat in kanat idan hak wato ita laifuffukan naku ta kasance wal amru umarnin nan wato da yake cewa ittabi- ittabi'u sabilana walina hamil hadayakum ma'anarsa wato labari ce wato ma'anar labari ne fi'ili amri ne amma ma'anarsa ba labari ne sai Allah ta'ala ya ce وما هم بحاملين من خطاياهم min shayi su dai ba su zama masu ɗauke wani kurakuransu ba za su ɗauke musu min shayin wani abu ba ko kaga yake ba za su ɗauke musu ba إنهم لكاذبون innahum su dai lakazibuna wallahi makareta ne fi zalika cikin wannan وليحملن أثقالهم وأثقالا مع asqalihim أثقالهم wallahi za su ɗauki asqalahum nauye-nauyen su ai auzarahum laifuffukan su ko asqalan da wasu nauye-nauye ma asqalihim tare da nauye-nauyen su duk za su hada duk aulihim da faɗin su limumi na ga mumine da suke cewa ittabi'u sabilana ku bi wato wannan addinin namu wa idlaluhum wa idlaluhum da kuma ɓatar wasu muqallidihim wato masu koyi da su sun ɓatar da wato waɗanda suke koyi da su sun cuce su to za su ɗau wannan laifin wannan ladan domin kaga kamar hadisi na da mazala yake cewa man sanna sunnatan sayyi'atan to fa alaihi wuzruha wa wuzru man amila man amila biha ila yawmil qiyamah. duk wanda ya koyar da wato wani abu mummuna akwai kwaikwaya a wajensa eh to duk wanda ya kwaikwayi wannan mummunan wato wato sakamakon da za a yi wa wannan wanda ya yi mummunan aikin to shine sakamakon da za a yi wa wanda aka kwaikwaya a wajensa eh idan mutum ya koyar da wani abu mummuna to za a ba wan- wanda ya yi aikin wannan mummunan za a ba shi laifi shi ma wanda ya kwaikwaya a gunsa shi ma za a ba shi wato za a ba shi wato wato zunubin wannan kwaikwayon da aka yi nasa وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون wallahi kuma za a tambaye su ranar alkiyama ga abin da suka kasance suna kara kaga an ya kazibuna da abin da suka zama suna kaga suna yin karya alallahi ga Allah eh, su ala taubikin wato wannan za a yi musu tambaya ne da yace wala yus'alunna wallahi za a tambaye su eh, su'ali ne na ursawa su'alu taubikin wallamu lamin nan filfi ilaini lamu kasamin nan ma lami ne din na rantsuwa wala yahmilunna asqalahum wa asqal wala yus'alunna wallahi wato za su dauki nauyin su na biyun kuma wallahi wato za a tambaye su wannan duk lamul qasam ne a wayannan filan guda biyu eh, wa huzifa fa'iluhuma an shafe fa'ilun su shine alwawu wawi wa nunun rafi da nunun rafa'a shi ma an shafe shi ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين خمسين عاما amanu فأخذهم الطوفان وهم ظالمون zalimun wallahi hakika mun aiko nuhu zuwa ga mutanensa wa umruhu sanda muka aiko shi shekarunsa arba'un da sanatan yana shekaran shekara arba'in au a kasara ko a ko kuma ya fi shekara arba'in wallabisa sai ya zauna fihim a cikin mutanen nasu- nas- nasa alfa sanatin shekara dubu illa hamsin aman sai dai shekara hamsin ma'ana ya shekara tare da su shekara ɗari tara da hamsin yad'uhum yana kiransu ila tauhidillahi zuwa ga kaɗaita Allah fa kazzabuhu sai suka sarefantar da shi fa akhadhuhum dufanu sai ruwan dufanu ya kama su ai alma'u ruwa alkasir mai yawa dafa bihim wato ya kewaye su wa'ala ya dau wa'alahum kuma ya ɗaukaki- ya ɗaukaka a kansu fa gariku shikenan dai sai- sai suka rike sai suka nutse a cikin ruwan wahum zalimun sun suna masu zalunta kawunsu- kawunansu ai mushrikuna suna masu shirgo فأنجيناه وأصحاب السفينة sai muka tserar da nuhu wa ashabar safinati da mutanen wato cikin wannan wato jirgin ruwan nasa ai allazina kanu ma'ahu wanda suka kasance tare da su- da shi fiha a cikin jirgin ruwan وجعلناها آية lil'alami sai muka sanya ta ita wannan jirgin ruwa muka sanya ta ayatan aya ai ibratan izina lil'alami daga talikai ai liman ba adahun ga wanda suka zo bayansu minan nasu daga mutane in a saura rasulahum in dai har suka saba wa manzanninsu ga irin ayyuka ga irin masifar da take faɗa waɗanda suka saba wa manzanninsu eh wa asha nuhu annabi nuhu ya rayu ba da tufani bayan ruwan tufani din nan 60 sanatan shekara 60 au aksara ko kuma mafi yawa ma daga shekara 60 hatta kasuran nasu har sai dai da mutane suka yawaita sannan kuma ya kaura ya tafi garama ubangiji
وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله wattaqu wazkur ka tuna ko kuma ka ambaci ibrahima ibrahima iz qala liqaumihi yayin da ya faɗa yayin da ya faɗa wa mutanansa yake cewa ubudullah ku bauta wa Allah wattaquhu ku ji tsoron sa ai khafuhu ku tso ai khafu iqabahu ku ji tsoron wato uqubarsa wato ku ji tsoron uquba Allah wato ku tsorace shi kuma ku ji tsoron uqubarsa saboda idan kuka saba masa uquba zai muku to ku ji tsoron wannan uqubar ذلكم خير لكم إن كنتم ta'lamu zalikum wancan ku khairun shi yafi alheri gare ku mimma antum alaihi daga abin da kuke kansa min ibadatul asnam daga bautar gumaka in kuntum ta'lamuna in dai har kun san in kuntum ta'lamuna alkhaira in dai wato kun san alkhairi min gairihi daga waninsa ma'ana kun san alkhairi kuma kun san wani alheri to ku ba alheri in dai har za ku iya mayyaze me alheri me ba alheri ba to ku zaɓi ku bi alheri إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون luku na ibka kaɗai dai wato abinda kuke bautawa koma bayan Allah eh, ai gairihi waninsa ausanan gumaka ne wata hulukuna kuma kuna kagen ifkan ƙarya ai ta na kuna faɗar kaziban ƙarya innal ausana cewa gumaka shuraka ulillahi abokan tarayya ne ga Allah to wannan ƙarya kuke eh, ya za a ce wanda ya halitta ya halicce ka ya halicci abin da ka sassaƙa gunkin kuma da shi wannan fa gunki kai ka sassaƙa shi shi kuma ka ce wai shi za ka bautawa eh kuma ka rika tara shi da wanda ya halicce ka ya halicci dutsen da ka sassaƙa gunkin da shi to ai kaga wannan bacewar basira ya isa bacewar wannan ya isa bacewar basira
إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا innal ladzina ta'buduna hakika dai wanda kuke bautawa kuke bautawa koma bayan Allah eh wato la yamlikuna lakum rizqan ba sa mallaka arziki gare ku ai la yaqdiruna ba su da ikon ai rizqukum su arzuta ku eh ba za su iya arzuta ku ba Allah shine mai arzutawa eh to saboda haka wanda yake arzutawa kuwa yake kuma hanawa shine ya wajaba a bauta masa فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له ku nemi arziki a wajen Allah ai utlubuhu minhu ku neme shi daga wajensa kuma ku bauta masa kuma ku gode masa إليه ترجعون gare shi za a mai da ku وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم Kun idan wato kazzaba in tukazzibu idan kuka sarefantar da wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai in tukazzibu ni ai idan kuka sarefantar da ni manzan Allah yana gaya musu ya ahla makka ya ku mutanen makka in kuka sarefantar da ni to faqad kazzaba umamun min qablikum haƙiƙa al'ummatan da suka gabata wato sun sarefantar da manzanninsu ai ƙabli al'ummatan da suka zo suka zo kafin ni na zo wato sun sarefantar su ma da manzanninsu وما على الرسول إلا البلاغ gulmubi bai abin da yake kan wato manzo sai dai isar da arke aike mabayyani ai al-iblagul bayyinu shine isarwa mabayyani eh, fi hataini qissataini tasliyatul linnabi sallallahu alaihi wasallama akwai hakurkurtawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan kissoshi guda biyu eh, amma Allah ya yi mana wato Allah ya yi mana kissar annabi Nuhu kuma kuma ya yi mana kissa ta annabi Ibrahim eh, to duk wannan kisoshi Allah ya kawo su saboda haƙurƙurtarwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama eh wato wa'annan wa'annan a cikin wannan ma kaga za mu fahimci cewa karatun maulidi da muke kissar haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ba mu muka fara ba gashi Allah ma yana yi wa manzo Allah kissa annabawa eh kuma yana sa nutsuwa domin Allah ya faɗa wata yana cewa kullum da kusa alaika min anba'i rusuli ma nusabbitu bihi fu'adaka ka gani shine maulana sheikh islam sheikh ibrahim radiyallahu anhu ke cewa idan dai har dai wato kissar annabawa da manzanni za a yi wa Allah zai wa manzan Allah don ya sa ya haƙurƙurtar da shi ya ya sa zuciyarsa ya tabbatar da zuciyarsa ya ce to ai mu kuma mafi cancanta gare mu shine ai mana kisan manzala ga mu masu raunanan zukata to ai mana kisan manzala ita ce za ta ba mu tabbata a zuciya ta sa mu nutsuwa a cikin abin da muke ciki to anan ma ka gani Allah yana cewa ya kawo manzala sallallahu alaihi wasallam kissa annabi nuhu da kissa ta annabi ibrahima shine wato wato shi kuma suyuɗi yana cewa wannan fa tasliya ce haƙurƙurtarwa ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama wa ƙala ta'ala sai Allah ta'ala ya faɗa fi qaumihi cikin wato mutanen mutanensa أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده yace shin awalam yarau eh bilyai awalam yarau watai awalam tarau eh to shin ba su gani bane ba su gani ba su duba sun gani bane yaya Allah yake farar halitta eh huwa bidamma awwalihi eh bidamma awwalihi ka gani yubdi'u kenan eh wa qur'a bi fatihi eh yubdi'u kaga in an kara yabda'u kenan eh kaga idan ya ce yubdi'u wato daga abda'a ne ka gani kaga ruba'i kenan eh idan kuma ya ce yabda'u kaga daga bada'a kenan sulasi ne domin shi ruba'i in za a fi ilimu zari'i wato don ma ake wa harfin mudara'ati tun da ya ce yubdi'u daga abda'a ne eh, Allah yake fara halitta ma'ana yake kagan halitta Eh, in an ce an fara abu ko an kagi abu wato abin da ba a fara ba wani wanda ya- ya fara shi balle a ce ka kalli wannan abun ka kwaikwaye shi Eh, ba wani wanda ya fara wata halitta Allah ne ya kage ta kuma ya yi ta balle a ce wani ya fare ta ya ganta a wajensa sannan shi ya yi Eh, ba su gani cewa Allah shine yake kaga halitta ba eh sannan kuma ubangiji shine idul halka zai dawo da idu zai dawo da wannan alhalka halittar kama bada ahum kamar yadda ya fare su eh shi ya kage su ya yi su eh to sannan shi kuma zai kuma dawo da su ya za a yi dawo da su za a mutu kuma Allah ya dawo da halitta kuma a tashin alkiyama eh kuma duk mun imani da wannan eh
إن ذلك على الله to يسير wannan abu ne sassauƙa a gurin Allah eh wannan abin da aka ambata min al-khalqi daga halittar nan ta farko wasani da kuma dawo a halittar nan ta biyu ba mu ba halitta Allah ya kage ta yayi ta kuma zai rasar da su kuma ya dawo da ita dawowa ta biyu kenan to duk wannan abu ne sassauƙa a gun Allah to fa kai ba yunkiruna sani tun da dai ga na farko babu shi an yi shi kuma sun gani to yaya kuma za su yi inkari su yi inkarin na biyun su ce Allah ba zai dawo wato da halitta ba eh to ai abu a yi shi ma ba a taɓa yinsa ba ya fi wahala da a ce an yi shi a maimaita shi eh mhm
قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة atal akhira kul ka ce da su ku yi tafiya fil ardi a bayan ƙasa fanzuru ku duba kaifa bada al khalqa ya Allah ya fara halitta Eh, halitta liman kana qablakum ga wanda suka kasance gabatun gaba suka gabace ku Eh, wa amatahu kuma ya matar da su Eh, ai za ku tafiya in kuna tafiya a hanya za za ku ga alamar wasu garuruka Eh, in ka tafi guraren inda aka yi zama aka kaurace wajen in ka je sai ka ga alamar cewa babu shakka an zauna a nan wajen za ka ga alamar gidaje za ka ga alamar kufai duk za ka gani eh to ya za ka yi eh ba kuna ganin irin wannan ba a halin tafiya ku rilatu cita wa saifi ai kuna gani Allah ya fare su ya gama da su sun tafi eh ai duk za ku gani a halin tafiyar ta ku yaya Allah ya fare su su wanda suka gabaci kuma ya matar da su eh su mallahu ينشئ النشأة sun mallawa sannan Allah yunshu zai faru annash'ata faruwar rayuwa al'ahira ta ka- wato rayuwar lahira rayuwa ta biyu maddan wa kasran masu kuni shine wato yadda Allah ya halicci halitta ta farko haka nan zai zo ya halicce su in za a dawo da su ranar alkiyama a yi hisabi zai kuma halatta su kowa ya dawo a yi hisabi a sallama halitta إن الله على كل شيء قدير hakika dai Allah mai iko ne a bisa kowane abu wa minhu albad'u yana daga cikin ikonsa albad'u fara abin da babu shi wal i'adatu da kuma a dawo da shi يعذب من يشاء ويرحم amman ya sha Allah yana azabtar da wanda ya so ta'aziba yi masa azaba kuma yana jin kai da rahama ga wanda ya sha ya so ya masa rahama وإليه تقلبون mun gare shi za a mai da ku وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء ku dai ba ku zama masu tserewa rabakun ubangijinku ba an idraki kuma gabarin su da suka ku fil ardi a cikin ƙasa wala fi sama wala a cikin sama law kuntum fiha da ma kun kasance fiha a sama ai la tabutunahu ba za ku tserewa ubangiji ba duk inda kuke وما لكم من دون الله من ولي wala نصير.
nasir wala lakum min nasir min wali ba ku da wani majibanci wato min dunillahi koma bayan Allah ai gairihi waninsa ba ku da majibancin da yamna'ukum zai kare ku minhu daga wato azaba Allah wala nasirin wala wani mai taimako ayyan surkum da zai taimako ke ku min azabihi daga azaba Allah والذين كفروا بآيات الله ولقائه فأولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من min rahmati رحمتي wallazi da kafaru kaga wanda suka kafir- suka kafirce ko kuma suka kafirci ko suka kafirce bi ayatul lahi da ayoyin Allah wa liqa'ihi suka kuma kafirce da haduwa da shi eh, ai ayoyin Allah da suka kafirce da su ne alqur'ani kuma kafircewa haduwa da shi sune sun inkarin tashin alkiyama to wa'ancananka sun ɗeba ƙauna daga rahama ta iji ubangiji ai jannati ita ce aljanna ta وأولئك لهم عذاب lalle wancanan ka azaba mai raɗaɗi ta tafi da gare su ai ulamin abin sa raɗaɗi ƙara ta'ala sai Allah ta'ala ya faɗa fi kissar Ibrahim cikin kissar Ibrahima فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار fama kana jawaba qaumihi wato jawabin mutanensa bai kasance bai kasance ba illa an kalu sai dai cewa suka yi uktuluhu ku kashe shi au harruquhu ko kuma ku- ko kuma ku kone shi to fa an jahullahu sai Allah ya tserar da shi minan nari daga wannan wuta allati allati qazafuhu wacce suka jefa shi biya a cikin ta bi an ja'alha alaihi bardan shine ubangiji ya sanya wannan wutar ta zama sanyi wa salaman da aminci wato Allah ya sa ta ta zama sanyi kuma ya sanya aminci a cikin sanyin da ba zai cutar da shi ba إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون yuminu innal ayatu wallahi ayoyi sun tabbata fi zalika cikin wancan ranka abin ambato ai in jahi cikin fi zalika cikin ai in jahi tserar da shi min har daga wannan wutar hiya wato adamu tasiri ha shine rashin tasirin wutar fihi a cikinsa ma izamiha tare da wato girmanta wa ihmadaha da kuma bicewarta wa'in sha'i da kuma wato farar raudin wani dausayi makana a bigiran wutar fi zamanin a lokaci ya sirin sassauƙa to wannan ya zama wata aya ce da ƙaumin ga mutanen yuminuna da suke imani ayyu saddiquna da suke ba da gaskiya bi tauhidillahi da kadaita Allah wa qudratihi da ikonsa li annahumul muntafi'una biha da sun sune masu amfani biha da ita
وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا wakala sai annabi ibrahim ya ce inna mattakhattum awsanan kada dai ku kun riki gumaka min dunillahi koma bayan Allah ta abuduna da kuke bauta mata ma din nan masdaritun masdariya ce eh mawaddatan dan soyayya bainakum tsakaninku ai khabarul labar khabaru inda labarin inna ne wa ala qira'atin nasbi in kuma a bisa qira'an nasba ce maf'ulul lahu maf'ulul lahu ne wa ma ma din nan kuma ta zama kafa wato kafatun an al'amal kenan almana abin da ake nufi tawadadatum ala ibadatiha kun yi soyayye niya wato bisa bauta wato bisa bauta bisa bauta mata eh wa fil hayatid dunya a cikin rayuwar duniya sun mai yawmal qiyamati ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن hukum بعضكم ba ba بعضا sannan ranar alkiyama shashin ku zai kafirce wa shashi ai ya tabarra'ul qadatu su jagori za su kubuta min al-atba'i daga mabiyansu su ce ba ruwanmu da ku ba mu muka batar da ku ba su kuma mabiya su kuma su ce a mu ku kuka batar da ku wayal anu ba'dukum ba'dan shashin ku kuma zai rika la'antar shashi ayyal anul atba'ul qadata su mabiya za su rika tsinewa alqadatu wa'annan jagororin wa ma waikum ومأويكم النار makomaku ai masirukum makomaku jami'an baki daya annaru ita ce wuta وما لكم من ناصرين ba ku da mataimaki mani'ina wanda zai kare ku min ha daga wannan wutar فآمن له لوط
Lord sai lutu ya yi imani da shi ai saddaka ibrahim saddaka bi ibrahim ya ba da gaskiya bi ibrahim da ibrahima wa huwa ibnu ahihi harana shi dan dan uwansa ne harana وقال إني مهاجر إلى ربي wa qala ibrahim sai ibrahim ya ce ni dai mai hijira ne min kaumi daga mutane na zan yi hijira ila rabbi zuwa ga ubangiji na ai ila haisu amara ni rabbi zan hi- hijira hijira zuwa ga wato inda ubangiji na ya umarce ni wa hajara qaumahu sai kaurace wa mutanansa wa hajara sai ya hijira min sawadil iraqi daga sawadil iraqi ila sham zuwa ga sham إنه هو العزيز azizul hakim innahu haqiqa dai ubangiji shine al-aziz magwayi fi mulkihi a cikin mulkinsa al-hakim kuma gwani fi sunihi a cikin aikinsa alhamdulillah mun yi mun yi rubi mu kwana nan yau ne farko ko yau ne farko alhamdulillah Allah ba gaba da karatu da wuri eh, insha Allah za mu yi kokari dai kullum kamar takwas da rabi a fara karatu don a sallami yan uwa eh, tun da ba azumi aka fara ba in kuma kamar yadda muka sani in watan azumi ya kama shi kuma wannan hukuncinsa daban ne Eh. Wannan hukuncin wannan da muka yi hukuncin ba watan azumi ba in hukuncin in azumi kuma ya zo to shi kuma wannan hukuncinsa daban insha Allah Eh, kuma yan uwa alhamdulillah muna yi wa yan uwa godiya masu taimakawa Eh, akwai yan uwa suna ta taimakawa alhamdulillah ga wata shimfiɗa sabuwa bana a sharu ya kawo ta sharif ismail ilabi mun san dama ta yadda ake wannan zama duk shimfiɗar da aka gani an shimfiɗa a nan shi yake kawo ta ina jin wannan ita ce karo na hudu eh, ya kawo ta don a ci gaba da karatu a ciki sai mu sa shi addu'a Allah ya saka masa da alheri eh, sannan kuma akwai yan uwa da suke ta ba da gudunmawa wajen gas ɗin da ake zuba a inji ake karatu ake yin karatun buhari ake karatun sallar tarawihi su ma Allah ya saka musu da alheri irin su alhaji tijjani na sidi irin su alhaji bashir na alhaji ubawaru to wannan duk muna musu godiya Allah ya saka musu da alheri suna kawo gas wannan gas ɗin ma ina jin ɗaya daga cikinsu shi ya kawo wanda aka zuba yanzu ake karatu da shi Allah ya ba su ladan da yan uwa wanda suke taimaka da duk an nemi musu godiya kai masu taimakawa ma da zuwa an nemi musu godiya Allah ya saka dan zuwan ma ai taimakawa ne da karfafa gwiwa Allah ya saka wa kowa da alkhairi eh, yan uwa kuma mu yi tarabbubi ina yi mana wasiya yan uwa mu ta istighfari mu ta istighfari in muna istighfari wannan masifa Allah zai yaye mana domin shine yace istaghfiru rabbakum innahu kana gaffaran yusul sama alaikum midraran ko wa yumdilkum bi amwalin eh, wa banina wa ja'alakum jannatin wa ja'alakum anhara eh mi ta istighfari eh domin ko ba mu muka yi laifi wa'anda suka yi laifi sun janyo mana eh domin wata kofi sunatan la tusibanna allazina zalamu minkum khasatan to saboda haka mai ta istighfari Allah ya fitar da mu daga cikin wannan wahala da muke ciki da wannan tsadar abinci da ake ciki eh, Allah ya sa mu shiga azumin nan cikin yalwa cikin kwanciyar hankali mai azumi cikin hutu cikin daɗi alfarma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kamar yadda na faɗa ne kullum za mu fara ƙarfe takwas da rabi daga nan kafin a a- kafin a fara azumi salatul fati uku uku لا تنفع إلا أخوك